إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan wa musulmi ina mana fatan alkhairi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya shiryar da mu ya gafarta zunubanmu ya tabbatar da digadiganmu a kan addinin musulunci da kuma sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mu je zuwa mu saurari wannan
idan mutum zai mutu ya ke karɓar da shi gaskiya kuma fara adana ma ga aya Allah ya tawafa da anfusa Allah ya tawafa da anfusa hina matiha wallati lam tamut fi manamiha Allah ya ce Allah Allah ya tawafa da anfusa shi ke karɓar rayuka hina matiha yayin da za su mutu kenan idan mutum zai mutu wa ke karɓar ransa Allah in jiwa Allah alama tunafi taya hatta idza jaa ahaduhum al-maut hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un daga kada kada daga kada raba an ta shi daga tukuda an tsallaka bada kar ya tawafa ku kun ya tawafa ku malakul maut alladhi yukila bikum thumma ila rabbikum turja'un Allah ya ce kan ka ga musu ya kai da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tawaffakum malakul maut in kun zo mutuwa malaika mutuwa ne ke karba da ku allazi wakila duk wanda aka wakilta shi yi wannan asaya ne wata ayar ta cewa ke karba da Allah wata ayar ba da Allah da malaika mutuwa abu ne kira ka mu cin karo da juna على الربع جكسرت الدحيح الذين تتوفاهم الملائكة الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الله الذين ولد kada wa sahibul mala'ikatu rundunar mala'iku ce zuwa dauka ransu tayyibi su same su akan aqida akan tauhidi akan sunna ba bid'a ba kala dato sai mala'iku su zo ya gudu da salamu alaikum sai su yi musu sallama su ce assalamu alaikum ita ko wannan aya ta ce al mala'ikatu ba malaku ba wala sujuda kadwa kirra mala'ika mala'iku ne rundunar ce ta mala'iku ce zuwa ɗaukar rai to yan babaki biyu ba su ayi baki nawa hamci su da karka ta sai muka hujja da wani mutum ƙurani kaza da yake zo kana ɗauka a cikin wani hadisi ya ce kaza
to a kama yadda muka ji malam kabiru gombe ya koro ayoyi guda uku ko hudu daga cikin littafin Allah subhanahu wata'ala aya ta farko cikin suratul zumar Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma Allahu yatawaffal anfusa Allah shike karbar rayuka hina mautiha lokacin mutuwa Allah ke karbar rayuka wannan aya ta farko kenan aya ta biyu hatta idza jaa ahaduhumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun cikin suratul an'am gurbi na biyu kuma Allah yace ‘yan aiken mu su suke karɓar ran wanda zai mutu idan ajalinsa yayi idan lokacin mutuwarsa yayi a cikin sajida kuma Allah yace qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum kulka ce musu ya tawaffakum wanda yake karɓar rayukanku idan ajalinku ya yi malakul mauti mala'ikan mutuwa ne sunansa malakul mauti ba azra'ilu ba sunansa malakul mauti shi ke karɓar rayukanku idan lokacin ku yayi idan ajalin ku yayi cikin suratul nahl kuma sai Allah ta'ala ya ce allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina sai Allah ya ce allazina su mu'minai su ne waɗanda tatawaffahumul mala'ikatu mala'iku suke zuwa su karɓi rayukansu mala'iku da yawa ba malaku ba ba mala'ika ɗaya ba an ce Allah ke karɓar rai an ce mala'iku ke karɓar rai an ce mala'ika ke karɓar rai to bisa ga irin salo da tsari da ɗan tatsi ne yake yaƙar hadisan manzan Allah da shi da za a yi amfani da wannan salon akan waɗannan ayoyin sai a ce to yau za a yi mangara ina fata muna fahimta sai a ɗauko a ce Allah ya ce kul ya tawaffakun malakul mauti can kuma an ce allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna can kuma an ce na'am can kuma an ce hatta idza jaa ahaduhumul maut tawaffatu rusuluna da zamu yi salan dan tatsi ne wanda yake wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan salan sai ya fi sauki akan ayoyin alqur'ani da zamu yi amfani da salan dan tatsi ne hanyar da yake bi wajen watsi da hadisan manzon Allah ingantattu da ƙaryata su da cewa ya mangare su da za a yi amfani da wannan salan akan ayoyin alqur'ani ya fi komai sauƙi shi kenan ka ce ƙul ya tawafa ku malakul mauti can kuma an ce Allahu ya tawafa al'amfusa to wane ne gaskiyar Allah ne yake karɓar ran ko malakul mauti wannan ayar ta ci karo da wannan wannan ta ce mala'ikan mutuwa ke karɓar rai wannan kuma ta ce Allah ne ke karɓa haka sun ci karo sai mu ce to za a yi watsi da su gwargwadon wancan salo na ɗan tatsi ne ga hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Idan ka ce, A'a, a'a jama'a ku dakata, ku dakata, bayani za a yi, ku dakata ku saurara, ayoyin nan ba cin karo, da aka ce mala'ikan mutuwa ne ke karɓar rayuka ga abin da ake nufi, da aka ce mala'iku ke karɓar rayuka ga abin da ake nufi, da aka ce Allah ke karɓar rayukan wanda ajalinsu ya yi ga abin da ake nufi, ba cin karo tsakaninsu. idan ka tsaya yin wannan bayanin kai dan tatsi ne ka tsaya yin bayani ka bada za ku ji bayanin nasa yanzu zai yi bayanin wai zai amsa tambayar idan dan tatsi ne yazo yace mana da ku dakata jama'a ayan nan ga ma'anarta Allahu ya tawaffal anfusa ga abin da ake nufi da aka ce allazina tatawaffahumul mala'ikatu ga abin da ake nufi da aka ce hatta idan ja'a ahaduhumul mautu tawaffatu rusuluna ga abin da ake nufi idan ɗan tatsi ne ya zo ya ce ba mangarar ayoyin nan za a yi ba, ba mangarar su za a yi ba, ba ƙaryata su za a yi ba, jawabi za a yi wa al'umma cewa mai Allah yake nufi. Sai mu ce, to abin mamaki, ɗan tatsi ne? Ashe kai sakarai ne gara, to ai dama aiken da kabiru gombe ya yi maka kenan, malam kabiru gombe, dama aiken da yake so ya yi maka kenan, ya baka ayoyin alƙur'ani da zahirinsu gashi sun ci karo ka fito ka cewa jama'a a'a ga jawabi ga bayani sai ce to yanzu kai baka jin kunya dan tatsi ne ai abin da aka ce ka tsaya a yi kenan akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka duba dai duk duniya ba maganar da ta kai Allah magana ta Allah duk duniya ba maganar da ta kai Allah tsarki duk duniya ba maganar da ta kai Allah maganar Allah zama gaskiya ba kamar maganar Allah wa man asdaqu min Allah qila wa man ahsanu min Allah hadisa ina ba da muna fahimta duk duniya babu maganar da ta kai ta Allah tsarki babu maganar da ta kai ta Allah zama gaskiya amma da za a yi mata irin wannan salon da zai yiwu maganar Allah gaskiya ce amma da za a yi mata salanka da kake wa hadisan manzon Allah billahi allazi yafi sauki billahi allazi la ilaha illa huwa ayi wa ayoyin alqur'ani sallan da kake wa hadisan manzon Allah wallahi yafi sauki yanzu za a ce wannan aya ta ci karo da wannan wannan ta ci karo da wannan duk ƙarya ne jama'a kuna fahimta ta sai zamana aikensa akai malam kabiru gombe ya yi wa ɗanta tsina wayo ya aike shi ya yi wa ɗanta tsina wayo ya aike shi menene aikensa aikensa ya yi ya haska sha idan duniya yana ɗauko aya yana cewa ai ba cin karo bayani za a yi wa al'umma to maganar Allah da tafi kowace magana zama gaskiya kai ɗan tatsi ne ana jiranka sai ka zo ka yi bayani in ba haka ba za a ce maganar ta ci karo ina kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda su ba ba maganar Allah bace ma'ana ba ba ba ba za a ce lafzuhu wa wa ma'anahu kalamullahi ba hadisan manzon Allah wahayi ne daga Allah subhanahu wata'ala amma ma'anahu duna lafzi ma'anonin ba lafazin ba ina ba muna fahimta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ayoyin alqur'ani bane to in an yi wa ayoyin alqur'ani irin wannan salo ya yiwu akan ayoyin alqur'ani to ina kuma ga hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, ai ya fi sauƙi, ai ya fi sauƙi, to shi ne ake so a kama ɗan tatsi ne da hujja da dalili. Hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ka hana a bar mutane malamai su yi musu jawabi, sai ka shiga wani ɗaki ka rufe kai da wani baƙauye sai ku ce ƙarya ne. Kana faɗa yana ce maka eh. an yi an yi da kai ka fito ka zo ka ƙaryata ma a gaban mutane kaki zuwa har gwamnati sai da ta shiga zancen amma ka ga maganan nan ɗan tatsi ne ya ya ƙeƙeshe ƙasa ya dage cewa ba zai zo ba gwamna fa gwamnati ta fitar da takarda amma ɗan tatsi ne gashi ya wayanci yana so magana ta wuce haka abin da muke so shine zo mana gaban mu ka ce hadisan nan sun ci karo da ayoyin alkur'ani sai mu warware maka yanda dinnan duniya ta ganka kana warwarewa mutane tsakanin aya da aya kana kokarin wai kayi bayani dan kar a ce sun ci karo to ina ga hadisai kuma in dai aya da aya ana jiran ka masu suka kai bayani ka ce ba su ci karo ba to ina kuma ga aya da kuma da kuma hadisan manzon Allah to bari ku ji bari ku ji dan tatsi ne malam kabiru gombe ya aiko shi bari ku ga wayan da aka yi masa don a ɗauki hotonsa yana bayanin cewa aya da aya ba su ci karo ba wato ba mangararsu za a yi ba bayani za a yi wa al'umma a ce ba su ci karo ba a to hadisan manzala kuma kawai sai ka mangare su wato ashe iskanci ne abin dama wato hadisan manzan Allah ka raina manzan Allah sallallahu alaihi wasallama maganarsa ka raina shine in aka ce ga maganarsa sai ka mangare ta ka ce ta ci karo da Qur'ani Misali, idan ɗan tatsi ne ya ce shi uzurinsa, idan ya ce shi uzurinsa shi ne shi hadisai bai yi imani da su ba, shi ya sa bai tsaya ƙoƙarin bayani cewa ba su ci karo da ayoyin Alƙur'ani ba, ko kuma ya ce shi uzurinsa bai yi imani da hadisan ba ma bare ya san ma'anarsu har ya daidaita ma'anonin nasu da ayoyin Alƙur'ani. to idan kai rashin imani da hadisan ne yasa baka san ma'anarsu da za ta dace da ayoyin alkur'ani ba ko ba za ka iya yin jawabi akan hadisan ka saita su da ilimi da hujja da dalili cewa ba su ci karo da alkur'ani ba me zai hana ba za ka bawa wanda suka yi imani da su ba mi ko mana a matsayin tambaya dan tatsina daga hannu ka ce mana kana da tambaya hadisi kaza ya ci karo da aya kaza mu warware maka sai mu warware maka amma me na zauna ka ce ka ce wai kana mangara kana mangara gashi an baka ayoyin qur'ani kuma baka mangara ba kuma idan ana maganar cin karo din ne irin cin karan da yake bayyana tsakanin ayoyin alqur'ani in dai ba ai jawabi na ilimi ba ba a danka wa malamai ba ai ya fi bayyana sama da abin da yake cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to abin da nake so ku gane jama'a shine mutanen nan zindikai ne amma ku saurare shi
Ya malamai su yi ɗayoyi. Haka ta ce rundunar mala'iku ke zuwa ɗaukar ran haka ne rundunar mala'iku ne ke zuwa wata aya ta tabbata ko ta tabbata ba ta tabbata ta tabbata
idan kun tuna jiya nake ce muku wannan ya nuna mana dakikancin dan tatsini amma ba haka ba kai dan tatsini ai ma tambaya kuma kana ji fa an amsa tambayar eh kana ji fa an amsa tambayar ko baka gane cewa aikenka akai so ake ka zo a dauki hotonka duniya ta ganka kana kokari kana ta bayani ka gaji ka gaji tilis kana bayani cewa ayoyin nan ba su ci karo ba to in dai ayoyin qur'ani a junansu masu suka sai ka sa ran alhamis ka zo ka yi bayani ba su ci karo ba in ba haka ba za a ce sun ci karo to ina ga hadisan manzon Allah tare da ayoyin alqur'ani ka gane ai kabiru gamba aiko kai aiko kai yake so a dauki hotonka akan wannan aikin duniya ta ganka abin da ka ki wa hadisan manzon Allah in baka iya ba matsa mana ka bawa malaman musulunci da suka imani da sunna su yi wa al'umma jawabi menene maganar mangara maganar manzan Allah kake cewa kana mangara maganar manzan Allah ya faɗi magana kace kana mangara ina fata muna fahimta yawa musulmi
amma mala'iku suna da komanda idan rundunar sojoji suka je suka yaki amma suna da komandan da ya jagorance su idan aka yi nasara a wajen magana sai a ce komanda shi ne nasara.
ai wannan ai amsawa yake yi ko nan kabiru gomba ai amsawa yake yana amsa ayoyin nan cewa ba su ba su ci karo ba da aka ce Allah ke karɓar rayukan mutane lokacin da ajalin su yayi gaskiya ne da aka ce mala'iku suna karɓar rayukan mutane idan lokacin su yayi gaskiya ne da aka ce mala'ikan mutuwa yana karɓar ran mutane in lokacin su yayi gaskiya ne duka ba cin karo to kaga dan tatsine da yana da wayo zai ce a'a to ka ce kana tambaya ta kuma gashi har ka bada amsa to ni in nazo me zan yi me zan ce me ma'anar tambayar kenan da yana da wayo anan sai ya gane a a hankado shi kabiru gombe yake so yayi duniya ta ganshi yana fafutukar bayani cewa ayan nan da ayan nan basu ci karo ba to in dai aya da aya maganar Allah da tafi maganar kowa tsarki da gaskiya maganar da tafi maganar kowa gaskiya maganar Allah in dai sai ka zo masu sukaran alhamis ka yi bayanin cewa ayoyin ba su ci karo ba to ina ga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan su suka fi dacewa a bawa malamai dama su mana bayani ba kawai idan jahili irinka ba kidahu mi kai da ba ƙauyen alarammanka idan kuka kalli hadisi kuka ce ya ci karo da aya ba kawai ku sashi ku rufe ku sa data ku rufe ɗaki ku ce za ku mangara hadisin ba malamai za ku bawa malamai za ku bawa
Shi za ki cewa ke da rarrabun kala Muhammad shi ya kama Inugu lokacin da aka yake ba sasa shi kada ya kama Inugu shi da wa bakali su ji kama wa ya jagorance su shi sai da kan haka sai cewa ya nasara shi tun shi ne zaɓe. A? Dada, da wancan mala'iku da yawa, da wannan mala'ika guda daya, ayoyin biyu suna da kawai saduwa. To sai aya ɗaya, sai na ce wane ne karɓar Allah, wa ya ba da umarni a karɓar Wanda ya ba da umarni aka aikata aiki, ya aikata aiki, shi aikata. Gwamnan gobe da yana jawabi, sai su mutanen da ne yana da aikace aikace da ne a garin Gombe babban titin da ya taso daga ina zuwa ina ne ne shi gana da take ne ne yi ta a shi ya ba da Allah gwamna ya taɓa shiga gireda ya je tura bishiya da
To, yanzu nan Kabiru Gwamba ya amsa ko bai amsa ba, ya amsa, wa malanta tsine saboda jaki ne wai jira yake alhamis ta zo wai zai zo ba da amsa, kaga sakarai. ai kai daga ganin waɗannan tambayoyin da aka yi maka kuma ana tambayar ana warwarewa ana ba da amsa wato kawai so ake a haska ka duniya ta ganka kana zaune kana gumi kana sharewa kana cewa ayan nan da ayan nan ba su ci karo ba to aya da aya ya baka mangare su ba gashi cin karo karara tsakaninsu nan an ce mala'iku nan an ce Allah nan an ce malakul mauti baka zo ka ce sun ci karo ba ka kuma ce mi alaramma jawo ayan nan mu mangare ta ai da sai ka kawo alaramman ka gwargwadon yanda kake wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda a hadisan manzon Allah zai ce miƙo bukhari bukharin fa ake miƙo masa gaya bukhari fa ake miƙowa gayar bukhari din za ku gani yanzu za mu danna wasu misalai ku gani ina bayanin malamai ina sharhin da malamai suka yi kawai sai a miƙo masa gayan bukari ya ce miƙo bukari za a mangare shi dama wai ya shirya dama ya ce aje masa bukari dama mangare ya zo yi wai to me yasa baka sa shi ya ja maka ayoyin nan ka mangare su ba sai ka koma za ka yi jawabi wato ka yi imani da ayoyin duka maganar Allah ce shi yasa ka ce ba cin karo tsakaninsu ganewa ne ba a yi ba to mu ma da muka yi imani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine muka ce maka bacin karo tsakanin hadisan da Qur'ani ganewa ne bakai ba jaki ka gane ganewa ne bakai ba kuma ka ka ka fito a ganar da kai har da gwamnati aka hada dan a fito da kai ka ki fitowa to kaga dan za a gane dan iska ne kai ba ganewar kake so kai ba ina ba da muna fahimta
amma wa ya ba da umarni ake aiki da bai ba da umarnin ba za a yi kenan wa ya yi in yace shi ya akwai wanda ya sai da shi to Allah kuma shi ya ba da umarni akwai wanda ya sai da Allah ce ba Allah ne kabira ma kenan ayoyin guda uku duka sun haɗu ko ba su haɗu ba akwai cin karo da juna tsakanin su ba mu cin karo da juna to kabiru gombe ya kawo ayoyin nan guda uku sannan kuma ya biyo da jawabi cewa babu cin karo tsakanin ayoyin nan ya yi cikakken jawabi babu cin karo tsakaninsu. To idan haka ne, idan haka ne shi ɗan tatsi ne mai ya zo ba da amsa kenan. Kenan shi ɗan tatsi ne wacce amsa ya zo bayarwa misali. Jama'a ko gane ɗan tatsi ne ba ƙaramin sakarai ba ne, yanzu kai ɗan tatsi ne an kawo abin nan, kuma aka tsaya aka warware, to kai in ka zo me za ka ce, kuma wai har yanzu yana zaune, wai ya ce ran alhamis zai amsa, ka ji jaki. wairan alhabin zai amsa. Amma da ɗan tatsi ne yana da wayo ko yaya ne, da sai ya tsaya tunani, a, to kai da kace ka turo mun in ba da amsa kuma nan fatake ka warware kace ga yanda abin yake ayoyin bacin karo tsakaninsu kuma ga bayanan da za a yi. Kuma ɗan tatsi ne ko daga ina kake a duniya iya jawabin da zaka kenan tsakanin ayoyin nan kace ba cin karo tsakanin su haka ne to to kuma wai a haka wai kana sa rana wai za a zo ka amsa ai da sai ka ce kai da walakin gora amiya ya za a yi a ce an tambaye ni kuma a take an warware tambayar kuma har yanzu wai an jefa min ita wai tambaya ce sai ka gane ashe wayo ake so ai maka so ake ka zo kana daukan ayoyin nan kana ta jawabi cewa ba cin karo tsakanin su kuma abin da ya faru kenan aka hankada ka duniya ta ganka kana ta jawabi cewa ayoyin nan basu ci karo ba sakarai jakunan da suke bunka kuma suna kabbara wai masha Allah ya fito fa ya amsa tambayar da dama tare da amsar ta aka bayar ko ku gane bane jama'a tare da amsar ta bayar fa aka mika masa sai da aka amsa ma aka bashi to wai amma wai wai saboda tsabagen sakarci wai mutanen sa jira jira suke wai zai amsa musu tambayoyin nan waye ga waye ga himaru wanda shi ne himaru cikin himaru cap himaru yana biye da himaru wasu ma jira suke za a amsa abinda tambayar da ita da amsar ta aka hada aka bayar to bari ku ji amsar bai tafi
mislu hazil mislu hazil kun sai shi ne dalili gaskiya ne to mu yi gaba tambaya ta 33 a cikin tambayoyin Gombe ya kawo Allahu ya tawaffala anfusa Allahu ya tawaffala anfusa hina mautiha wallati lam tamut amma kai ba karamin jaki bane dan tatsi ne wallahi ba karamin jaki bane kai to yanzu saboda Allah kai me zaka ce ai da ya baka tambayar sai ya hada maka da amsar ta shi kawai Kabiru Gombe wai shekaru ya nuna ma da abu da gogewa girma ya nuna ma da kuma wato hankali ya fi ka wayo ya fi ka hankali sai ya hankaɗo ka yana so a ganka a ɗauke ka bidiyo sura wa saut a ga hotonka a ji muryarka kana fafutukar hada bakin ayoyi maganar Allah da tafi kowace magana zama gaskiya akwai ayoyin da suke bukatar sai an yi bayani in ba haka ba za a ce sun ci karo wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna can kuma wala yatasaaluna a dole dole jama'a alal aqalli su ce suna da tambaya ba su gane ba nan an ce arna ranar gobe kiyama za su yi zance nan kuma an ce ba zance tsakaninsu ba wanda zai kowa magana dole dole mutum akalal akalli ya ce na yadda maganar Allah gaskiya ce amma ban gane ba haka ne sai ai masa bayani a ce a ga abin da ake nufi da aka ce yes abin nan wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna da kuma aka ce can wala yatasaaluna ranar kiyama ce take da tsawo sosai abubuwan da za su faru a ranar kiyaman da yawa da farko hakan za ta faru daga baya kuma sai ɗaya ta faru ita ma la ya ta sa'alunan za ta faru sannan kuma ya ta sa'alunan ita ma za ta faru saboda ranar tashin alkiyama rana ce mai tsawon gaske rana ce mai tsawon gaske abubuwan da za su faru a ranar da yawa dubannin shekaru ne za a yi a matsayin rana ɗaya tudaka dole dai kai wa mutum bayani ya gane eh maganar Allah gaskiya ce ba cin karo haka ne jama'a to amma ku gane jakantaka ta dan tatsini an jefa maka maganan nan aka hada da amsa kuma har yanzu baka gane cewa so ake a turo ka a dauke hotonka da bidiyon ka mutane su gani kana kokarin ka ce ba cin karo tsakanin ayoyin har yanzu baka gane ba
ويمسك التي قد عليها الموت ويرسل الكرى إلى ya fi sa a jawo ayoyin wai zai ba da amsa
ajalin musamman sai ya ce to nan gashi Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mutiha Allah shike an sare idan mutum ya zo mutuwa yace to in mutum ya zo mutuwa Allah ya ce shike an sare kaji da ya ko sai kawo wata aya yace hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna yace nan kuma gashi an ce mala'iku ne jam'i na mala'iku suke an sare sai ce kuma gashi can an ce kul ya tawaffakum malakul mauti can kuma an ce mala'ikan mutuwa ne guda ɗaya shike an sare yace to me dalili sai yace nan ba wai baki biyu ba yace qur'ani yayi baki uku kai yace ba baki biyu ne mama yace baki uku qur'ani ne yace to kenan yanzu anan sai a ce qur'ani ƙarya ne a'a ba haka bane nan da Allah ya ce mala'ika ne
ka ɗan tatsi da ɗan iska ne kai to ai da sai ka faɗa cewa sai kuma ya warware ba ko ba ku ji bayanan kabiru gwamba ba kabiru gwamba da ya jefa wannan tambayar ya ba da amsar ta ko bai ba da amsar ta ba to kaga wai ɗan tatsi ne wai sai ya katse wai iya tambayar wai shine yanzu zai ba da amsar me yiwa ma a wajen kabiru gwamba ya jiyo amsar
rai ya kuma ya zo ce shi ke ɗaukar rai sannan kuma ya zo ya gaya maka mi ya ce kuma mala'iku ne ke ɗauka shiga ƙur'anin ya gaya maka karamin sani ƙaramin sani hukumi ne shi Allah da ya ce shi ke kai kai an rama ba ra zo ga riga sa baki fa kai wannan ta sunan Allah ramman ka daina sa baki ka daina sa baki ka tattara ya sallame ka wannan watan ka koma ƙauyen ku ya fi ma rufin asiri billahi allazi la ilaha illa huwa ka koma ƙauyen ku kaga kaga wannan damunar mai zuwa ana sa rai za damunar za ta yi albarka ana sa rai za a yi noma sosai ka dage lallai ya sallame ka in ma akwai na wata biyu bai baka ba ko wata uku duk ya hada ya sallame ka a ramma ka tattara ka koma ƙauyen ka daina sa baki fa ka ji maha
ya ce malakul mauti ne ke yi ai shi ayat ta gaya maka wakilci ne shi mala'ikan ke yi bare ku kul ya tawaffaku
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ya isa sai aka ce kul yatawaffakum malakul mauti mala'ikan mutuwa shi ke ɗaukar ranku allazi wukila bikum wanda aka wakilta muku kenan shi ne aka yi sa shi aka yi bare ku don haka idan suka zo ko mala'ikan jama'a wayi wannan jawabin Malam Kabiru Gobbadi yayi waɗannan jawaban ko bai yi ba to amma da ke dan tatsine jaki ne bai gane cewa to ya akai tambaya kuma aka faɗi amsar to ni nazo me zan yi me yake bukata a wajena bai gane wannan hankadowar da aka yi masa ba kai so ake ka fito a ɗauke ka bidiyo da sauti so ake duniya ta ganka a ɗauke ka a bidiyo kana bayanin cewa ayoyin nan ba su ci karo ba ka gane sai a ce to kai saboda to yanzu kai dan tasina zai sake sauraron kan ba jaki irin ka ba yanzu ka ɗauko hadisan manzon Allah kace sun ci karo da ayoyin alqur'ani wa zai sake sauraron ka sai a ce ba wa malamai da suke da ilimi su warware maka jaki ayoyin qur'ani ma kai da aka ganka kana fafutukar warwarewa tsakanin ayoyin alqur'ani kana cewa sai an yi jawabi ka yadda in ba a yi jawabi ba mutane za su ce sun ci karo sai an yi wa mutane jawabi sannan mutane za su gane kuma gobe za ka iya sake fitowa ka ce mana amiko bukari ka bangare shi ai wanda ya ƙara sauraron ka ya fi ka jakanta billahi lazi la ilaha illa wanda ya saurare ka ya fi ka jakanta in dai aya ta buƙaci sai an yi bayani kan a gane cewa bata ci karo da ƴar uwarta aya ba to ai hadisi ma jama'a sai an yi bayani ai hadisi shi ya fi cancanta ya buƙaci bayani aya fa maganar Allah dubbiyin fa al'alimul hakim al-khabir Allah fa da ya san komai wanda yake da ilimin da bai da farko bai da ƙarshe maganarsa akwai inda in ba a yi ma bayani ba sai ka ce sun ci karo to ina kuma ga hadisi ai hadisi shi ya fi cancanta a ba wa malamai dama su yi jawabi amma kawai sai ka ce za ka mangara sai ka ce wai kawai za ka mangara hadisan manzan Allah wanda ya sake biye maka wallahi shi ne jaki wallahi wanda ya sake biye maka wai ka ɗauko masa hadisi ka ce ya ci karo da ƙur'ani ka ce ka mangara gobe ma za ka dawo ka mangara wallahi wannan ya fi ka jakanta jama'a ina faɗin wannan maganar kada ku ce wai mutanen nan ba su muke so ba ya kamata a tausasa musu muna son su kuma mun san cewa cikinsu akwai mutanen da yaudararsa aka yi saboda ƙauyawa ne jahilai ku yi haƙuri da kalmomin guda biyu amma magana gaskiya ce jahilci ne aka lura da shi cewa kuna cikin bakin jahilci shi yasa har ake gaya muku cewa hadisi ya ci karo da ƙur'ani kuna murna wai kun shiga da'awar tatsi ne wai kun shiga da'awar tatsi ne wai hadisi ya ci karo da ƙur'ani ai za ku sha mamaki yanzu in na kawo muku wasu maganganu da na shirya yanzu zan kawo za ku sha mamaki zan ba ku mamaki sosai muna son shiryarku amma duk maganganu da muka faɗa kalaman da muka faɗa masu zafi ku shanye ku ɗauki gaskiyar da take cikin zancenmu ku ɗauki gaskiyar ku yi aiki da ita saurara da kunnen basira in kuka tsinci da gaskiya cikin zancen namu to ku ɗauki gaskiyar ku yi aiki da ita
aikun sai Allah ce kai duka wa ma na tanazzalu wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik aikun suka ce wa ma na tanazzalu mu ba mu sauka illa bi amri rabbika sai da umarnin ubangijinka kenan umarni ne ake ba su saurara ka je kamar yanzu misali bari ma misalin wakilcin da za ka gane kamar yanzu in aiki alaran masu alihu da naira miliyan ɗaya in ce ka je ka ba bishin kwamfuta malam bishir kwamfuta in ya anshi wannan miliyan ɗaya ya ga damar ya ce miliyan ɗaya ne.
a'a miliyan ɗayan nan alaramman za ka bawa ka sallama alaramman nan ya samu ya tafi wannan wata alaramman ne kamata a aika wa miliyan ɗayan ya tattara ya koma garinsu wannan tafiya ta ƙaryata hadisan manzan Allah iskanci ne zalla duk mai hankali ya gane cewa iskanci ne da rashin mutunci ya ga maganar Allah maganar da tafi kowace magana tsarki ka yadda cewa in ba a zo an yi bayani ba har an ba da misali da miliyan ɗaya ba za a gane ba maganar Allah maganar Allah fa masussuka yanzu kai kake ƙare wa mutane bayani maganar Allah sai kai wa mutane ƙarin bayani har da misali da da alaramma da miliyan ɗaya da wane ne kwamfiyuta maganar Allah ce in ba kai misali da miliyan ɗaya da kwamfiyuta ba kaga ba za a gane ba in ba haka ba sai a ce sun ci karo can an ce allazina tatawaffahumul malaikatu nan kuma an ce Allahu ya tawaffal anfusa to zaka buga misali da miliyan 1 da alaran manka da mai computer dan a gane ina fata muna fahimta to in dai maganar Allah da tafi kowace magana sai ka ana buƙatar ka tsaya ka yi bayani ka buga misalai dan a gane to ina ga hadisan manzon Allah me yasa ka hana damar a yi bayani me yasa ba za ka zo ka sha karatu ba kama yadda za mu baka karatun yanzu kan wasu daga cikin hadisan da kake ɗibowa kana cewa sun ci karo da alkur'ani
ne malam ya bani kuma zai iya cewa miliyan ɗaya ne wanda alaran ma ya bani haka yake shi alaran ma shi kawo mu wannan miliyan ɗaya to me yasa na shigo ciki saboda ni ni na bada me yasa alaran ma zai shigo saboda shi yayi wakilci kenan akwai wakilci misalai ga sunan da yawa To, yanzu maganar Allah ce maganar da tafi kowace magana. Ita ce yanzu sai ka buga mana misali da alaramma da miliyan ɗaya da mai kwamfiyuta, kafin mu gane cewa ba cin karo, to mun gane, ɗan tatsi ne mun gane e ayoyin nan ba cin karo. To, hadisan manzo Allah me ya hana su samu wannan adalcin? Me yasa me ya hana su hadisai sai dai kawai mangara? Hadisan kawai sai dai su ji mangara, ba wani jawabi. ba wani misali da za a buga ai sai a su mahadisa sai ka buga musu misalin da mai kwamfuta din da alaramman da miliyan ɗaya ka gane in miliyan ɗin bata isa maka gaya mana mu kara maka ka bubbuga misalin ka fahimta masassaka ka buga misalin su mahadisan ka buga misali a gane cewa ba cin karo tsakanin su me yasa ayoyin qur'ani ne ka zauna yanzu kana buga misali dan a gane ba su ci karo ba su kuma hadisai dai kawai mangara su hadisai sai dai su ji kawai an ce miƙo za mu mangara hadisi ka gane kai ɗan iska ne kana buƙatar sai mun gaya wa duniya cewa iskanci kake da kafirci kana sana kake yaƙar addini fansu ma hadisan bai kamata su ji mangara ba bubbuga bubbuga misalai mana a gane ko su ma hadisan su samu irin wannan gatan mana ce a'a buga misali in baka iya ba mu kuma bar mu ba mu wurin matsa ka gani ka ga ma'anar hadisan ka ji menene hadisin ya zo da shi ka ji cewa ba cin karo tsakaninsu da ayoyin alkur'ani
dakatar da shugaban kasa zai iya nuna wata gada ya ce shi ya yi ta lokacin da ya mulki haka ne kuma shi da kanshi ba abubuwa da yawa za ka yi aikata a bisa wakilci to allazi wukila bikum wanda to kaji jawaban malam kabiru babba ko To amma amma da ya kawo tambayar sai ya gutsuro iya tambayar ya ki bayanin cewa Kabiru babba ai ya amsa bai ma gane ba. Kun san me nace bai gane ba? Wai bai gane cewa nan gadar zare ce ba. Iya nan dama wannan sautin muke bukata, ka gane wasu suka? Iya wannan sautin muke bukata mu ganka kana fafutukar bayanin cewa ayoyin nan ba su ci karo ba. Iya nan muke bukata in ka ba muka samu wannan to kuma Kabiru babba ya hankaɗo ka kayi mana wannan. to tunda kai mana wannan jawabin shikenan fa nace shi yasa nace fadan karshe shi yasa nace fadan karshe da yan tatsi ne karashan fadan karshe ai an gama maganar Allah maganar Allah da yace la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi maganar Allah tanzilan min azizin min hakimin na'am tanzilan min hakimin hamid ko hamidin hakim na'am maganar Allah Allah yace la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalf qur'ani Allah yace zai kare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amma gashi masussuka sai ka bubbuga misalai kan a gane cewa ba a ci karo ba har da gada da gwamna da alaramma da miliyan ɗaya da wane ne mai kwamfiyuta duk sai ka buga misali don a gane cewa ƙur'ani bai ci karo ba maganar Allah mai tsarki tana buƙatar ka yi bayani kan a gane ba ta ci karo ba to hadisan manzan Allah me yasa su kuma ba wannan adalci hadisan manzan Allah me ya hana su ma ka ba da dama a yi musu wannan adalcin in kai baka iya ba ba wa mutane dama su yi bayani mana
aka wakilta maku ina fata an gane karatun kenan akwai wakilci shi mala'ikan mutuwa allazi wukila bikum wanda aka wakilta muku ne shi yasa ma aka ce maka wannan zi'ati wannan zati garka wannan shidati nashta
wakilci ne algata malam ba baki biyu bane mala'ika shi ya dauki rai kuma da ya dauki ba baki bi bane mun gane masussuka mun gane muna godiya sosai Muna godiya ɗan tatsi ne mun gane cewa ayoyin nan ba cin karo tsakaninsu ka buga mana misali da gada da gwamna da kwamfiyuta da miliyan ɗaya da alaramman nan da yake kusan ka wannan yake kusa da kai taso nan alaramman nan. Duk ka buga misali kuma waɗannan misalan sun taimaka sosai sun ba da gudunmowa muka gane cewa ayoyin nan ba cin karo tsakaninsu. Kar ka manta masu suka ayoyin nan da kake ta buga misalai don a gane ba su ci karo ba maganar Allah ce. Allahn da ba shi da farko ba shi da ƙarshe, Allahn da iliminsa bai da farko bai da ƙarshe Allahn da wasi'a kulla shay'in ilma Allahn da ya game komai da iliminsa amma tana buƙatar ka zo kai mana bayani ka buga misali ka bubbuga misalai har da alaramman da ke kusa da kai da kwamfuta da sauransu sannan mu gane to mun gane masussuka mun gane to su kuma hadisan manzon Allah waɗanda ba ma- ba maganar Allah ce wato kama Qur'ani ba hadisan manzon Allah laysa hadisu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama laysa kal Qur'an laysa muta'abbadan bihi ba maganar Allah bace wacce ake bautar Allah da ita kama yanda zaka yi sallah ka karanta Fatiha ka karanta sura ko in ka karanta fatiha ka ce innamal a'malu binniyati kana da sallah na'am ana sallah da hadisi ba a sallah da hadisi qur'ani shine zancen Allah maganar Allah lafzuhu wa ma'anahu da lafazinsa da ma'anarsa duka daga Allah ne amma as-sunnatu fa ma'anaha min indillah ma'anonin daga Allah ne lafazin kuma daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to in dai maganar da lafazinta da ma'anarta duk daga Allah ne amma sai ka sha wahala ka buga misali da gwamna da alaramma da uh, mai kwamfuta da miliyan ɗaya da gada da flyover sai ka sha wahala duk ka buga misali da titi mun sannan muka gane alhamdulillah to muna godiya masa suka mun gane ayoyin nan bacin karo su kuma hadisai ya baka taba tsayawa ka, ka bubbuga musu misalan nan ba kwamfuta ce babu ko miliyan ɗayan ce baka da ita da zaka buga misalin ko shi wannan ba ƙauyen alaramman ne baya nan me yasa ga ababen buga misalin nan hadisan nan kake cewa kawai mangararsa za ka yi su ba za ka tsaya ka sha wuya wajen bayanin cewa ba su ci karo ba abin da suka kunsa shi ƙur'ani ya zo da shi na'am faɗan ƙarshe shi kenan an kashe bos an kashe bos har da mahama shi ma mahamun sallame shi idan miliyan ɗayan bata ishe shi ba sai ya yi magana sai mu ƙara masa ya koma ka koma ƙauyenku alaramma kai tafiyarka wannan tafiyar ba tafiya ce ta Allah ba tafiya ce ta faɗa da Allah tafiya ce ta faɗa da addinin Allah babu Allah a cikin wannan harka ta masussuka ko ya ki biyan ka kawai kai almasa Allah ya isa ka tafi ka wannan ita ce shawara ta gaskiya da zan baka jama'a to shikenan ku ajiye min ku ajiye min wannan ku biyo ni ku biyo ni ku biyo ni kowa ya tashi zaune ku biyo ni kuna biye da ni to ga wani aiki ga wani aiki da za a yi yanzu da haka. Ku biyo ni jama'a. A mai da hankali, mu ɗauki wannan karatun mai mahimmanci. Hadisin Abdullahi bin Abbas, Allah ya ƙara masa yadda, lammashtadda bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama waja'u lokacin da ciwon ajali yayi zafi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsanani sai da manzon Allah ko tafiya baya iya yi sallallahu alaihi wasallam a wannan yanayin da manzon Allah baya iya fitowa masallaci da ɗakin Aisha da masallaci kawai fitowa kawai zai da ya sa kafa shikenan ya shigo masallaci amma a irin wannan yanayin har sai da manzon Allah ya kai yana cewa muru ababakrin falyusalli bin nasi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga cewa ku ce abubakar ya shiga yayi limanci ba zan iya fitowa ba ya ja mutane su yi sallah sai an tada sallah sallallahu alaihi wasallam sai an tada sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito tsakanin mutum biyu ya dafe mutum biyu saboda ba zai iya tsayawa ba saboda ciwo yana kallon sahabbansa yana murmushi yana kallonsu yana murmushi yana musu bankwana ya san zai tafiya basu sallallahu alaihi wasallam to jama'a ku biyo ni ku ji wannan hadisin kafin in kunna muku yanda masussuka ya fassara wannan hadisi ku ji kuma cikakken jawaban da za mu yi masa a irin wannan rashin lafiya kawai ƙala sai manzon Allah ya ce ituni bi kitabin aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu a irin wannan yanayin kawai sai manzon Allah ya ce ku zo akwai karatu ku nemo ababen rubutu a nemo abin rubutu da alƙalami a zo ina da wani jawabi mai mahimmanci zan gaya muku ku rubuta ba za ku ɓata ba bayan aiki da wannan magana wato dai kama kuna da malami kuna zuwa karatu wajensa sai ku zo sai ku tarar an yi wa malam ƙarin ruwa malam ya fito zai muku karatu sai ku tarar an masa ƙarin ruwa ina ba da muna fahimta sai wasu su ce a'a a karmakan lawo a yi haƙuri wannan darasin malam mu bari sai sati mai zuwa waɗanda suka faɗi wannan magana ladabi suka yi sun yi magana ta hankali da sanin ya kamata ko kuma sun yi ja'in ja ne da malaminsu to za ku ji yadda masussuka zai fassara wannan hadisin zai ce wai manzan Allah ya ce a kawo abin rubutu wai Umar ya ce ba za a kawo ba irin abin da Dr. Gumi ya faɗa Dr. Ahmad Gumi wannan mutumin dan mu'tazila din nan shi ma zamu zo kansa batun da dai mun samu mun yi faɗin ƙarshe da masussuka za ku ji mu da wannan mutumin shi ma ba mutumin kirki bane ba mutumin kirki bane za ku ji mu da shi kuma ni kun san na ai ni kun san na ai ko kun san ni saboda naga akwai wasu ƴan iska waɗanda su ba wai addini ne ya dame su ba wai su kama wai sun ɗauka wai addinin nan namu kulaf ne wai mu nan ai ɗan ɓangaren mu ne wa shi dakta gumi duk iskancin da zai cikin hadisan mazala ya dan bangaren mu ne dakta Ahmad gumi naga wasu ƴan iska da basu gama fahimtar addini ba wai sun dauka wai shikenan wai iya waɗancan ƴan tatsinan ne in suka yi wa addini barna su ne za a za a tankawa amma shi wannan wai tunda mallam Abubakar gumi ne ya haife shi to na cikin mu ne ai ta rufawa yana iskanci yana barna cikin addini za ku ji yadda Dr. Gumi ya yi wata muguwar fasara ga hadisin nan, da ba dan jaki ba ne jahili, wallahi za a iya cewa ya kafurta. Wai manza Allah sallallahu in ji gumi fa ɗan gumi, Abu Ahmad gumi, wai manza kai kai ni ƙara, ka kai ni ƙara ina jira. Wai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wai wai Umar wai manza Allah ya ce a kawo abu rubutu wai Umar ya ce wai a tashi wai sumbatu ne manzan Allah yake yi ka ji fa abin da ya faɗa fa. wai wasu jahilai kuma wai suna nan wai suna jira wai dan bangaren mu ne wai banda shi tab ashe ba ku sanni ba bari ku ji abin da yanda hadisin yake da tatsinan da wannan abin nan din dan gumin nan da waɗannan abin nan sa Abdul Jabbar din nan duk wani zindiki ne da kuka sani babu sani ba sabo magana ce ta gaskiya magana ta addini duk ta kan wanda ta biyo za ku ji ta idan kuma akwai wanda yake abin nan to ai sai ya abin nan ai kun fahimta qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ituni bi kitabin ku zo ayi karatu shikenan fa qala Umar sai Umar ibn al-Khattab yace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam galabahu al-waja'u Umar ibn al-Khattab yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ciwo ne ciwo yayi masa tsanani a irin wannan yanayin idan ɗalibai suka ce wa malaminsu a'a a bar wannan karatun saboda ganin tsananin rashin lafiya da take tattare da shi waɗannan ɗaliban masu hankali ne da tunani da sanin ya kamata ko ba haka ba masu hankali ne da tunani ko ba masu hankali ba ne masu hankali ne abinda umar ya yi ladabi ne sanin ya kamata tarbiyya ce umar da wasu tare da shi cikin manya-manyan sahabbai sai suka ce manzon Allah a wannan karatun a bari Allah ya kai mu lokaci na gaba amma a irin wannan yanayin da kake ciki ba za mu ce a kawo abin rubutu mu ce a wannan yanayin kai karatu ba kaga idan ɗalibai suka yi wa malamin su haka suna da sanin ya kamata ko ba su da shi suna da hankali ko ba su da hankali suna da tarbiyya ko ba su da tarbiyya to ka ji fa abin da ya faru to bari ku ji karashin faktalafu da Umar ya faɗi wannan ra'ayin wasu sai suka goya masa baya wasu kuma sai suka saba masa musamman matasa daga cikin su sa Abdullahi bin Abbas sai suka karfafi ra'ayin cewa a'a a a dai kawo abin rubutu a yi karatun ko da manzon Allah yana cikin wannan yanayin su kuma kwaɗayin ilimi ne ya ɗauke su kwaɗayin ilimi suna kwaɗayin abin da manzon Allah zai faɗa suna da kuma sannan hangen nesan su da tunaninsu bai kai na manyan cikinsu ba su matasa ne yara ne sai suka ce a'a ayi sai aka samu sabani wasu suna cewa a kawo abin rubutu wasu suna cewa kar a kawo abin rubutu kala sai manzon Allah ya ce qumu anni sai manzon Allah ya zabi ra'ayin su Umar ibn al-Khattab an samu ra'ayi biyu wasu suna cewa a bari sai nan gaba wasu suna cewa a'a manzon Allah ayi karatun yanzu a hakan a wannan yanayin da kake ciki su Umar ibn al-Khattab suna cewa a'a bari a bari saboda la'akari da yanayin jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce qumu anni ku tashi wannan ra'ayin ya zaba sai wane ne kenan yace ba za a yi rubutun ba Umar ne ya faɗa ko manzan Allah ba za ku ba da amsa ba manzan Allah ne yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne yace a kawo abun rubutu shi kuma yace a tashi a tafi qumu anni ba Umar ne ya ce ku tashi ku bar shi kada a kawo abin rubutun to amma za ku ji haka masussuka yake faɗa haka duk wani zindiki haka Abdul Jabbar haka wannan Ahmad Gumi shi ma haka yazo ya faɗa shi ma haka yazo ya faɗa hadisin abin nan sautin yana nan bidiyo shi ma abin da ya faɗa kenan da haka manzon Allah da ya ce ituni yayi musu fi'lu amrin ya ba su umarnin a kawo abin rubutu a matsayin yana ji yana so ya ji mai shawararsu da suka ba da shawara ra'ayyuka guda biyu sai ya zaɓi ra'ayinsu Umar ibn al-Khattab ya ce ƙumu anni ku tashi ku tafi wa ya ce a tashi a tafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ah ya za a yi a ce manzan Allah ya ba da umarni a ce Umar ya hana wace irin magana ce wannan wani irin jaki ne zai faɗi wannan magana tam to ku biyo ni to kun ji dai ma'anar hadisin tafi sabilillah ko kun ji ma'anar hadisin tafi sabilillah to ku zo ku ji Umar ibn al-Khattab ya ce hasbuna kitabullah a cikin hadisin yace hasbuna kitabullah wa indana kitabullah yace muna da littafin Allah da haka ba za mu matsa wa manzan Allah a ce yanzu sai an yi karatun nan ba ba dole ba ne saboda la'akari da yanayin da yake ciki a matsayin shawarar da suka bayar a ƙarshe manzan Allah ya zaɓi shawarar tasu ya tabbatar cewa daidai ne ra'ayin nasu haka ne to me ma'anar abin da Umar ya faɗa na cewa hasbuna kitabullah da Umar ibn al-Khattab ya ce littafin Allah ya ishe mu me yake nufi me Umar yake nufi da ya ce hasbuna kitabullah ita ce hasbuna kitabullah ta ‘yan tatsi ne? Idan mutumin da ya yadda da sunnar manzan Allah ya ce hasbuna kitabullah me yake nufi? Yana nufin ai har sunnar ma a cikin ƙur'ani muka same ta. Hadisan manzan Allah su ma cikin ƙur'ani muka same su, wato dalilinsu a ƙur'ani muka same shi. Allah ne ya ce mana idza qaba amran Allah ne ya ce mana Allah ta'ala shi yace mana wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim da haka Allah ne yace mana fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka da haka idan ahlus sunna yace hasbuna kitabullah me yake nufi idan wanda ya yarda da hadisan manzon Allah yace hasbuna kitabullah me yake nufi yana nufin wato sunnar ma a cikin ƙur'ani aka same ta shi yasa hasbuna kitabullah littafin Allah ya ishe mu muna da komai a cikin alƙur'ani hasbuna kitabullah komai yana cikin ƙur'ani har hadisan manzon Allah a cikin ƙur'ani muka samo dalilin su to amma idan dan tatsi ne yace hasbuna kitabullah shi me yake nufi shi yana nufin ya ƙaryata sunna bai yadda da sunna ba amma ahlus sunna mu ma muna cewa hasbuna kitabullah in ba haka ba Umar ba yana da hadisai ba innamal a'malu binniyati hadisun waye hadisun waye hadisun Umar ibn al-Khattab hadisun Umar ibn al-Khattab ne Umar ibn al-Khattab ne yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati kaga Umar yana da ya yadda da hadisai da haka idan yace hasbuna kitabullah yana nufin hadisan ma a cikin Qur'ani ya same su wato dalilinsu a cikin Qur'ani yake to amma dan tatsina sai yazo yace wai wannan hasbuna kitabullah ta Umar wai irin tasu ce ta ‘yan tatsini. Bari ku ji.
أبانا راضي ذمتكم kuma masu kafirta yau ni da sahihul bukhari ma zan ba su abu madalla tunda an ta bada ayoyi ba su yadda ba da suke cewa to yanzu kai da kace qur'ani ai kwanan nan suka tsiro wannan abu wai sabon wai sabon addini ne da kuma sahihul bukhari an ga musu ba sabon magana ba bari a kawo masa hujja sai dai shi ma bukhari kuma ya kare tashi da ku ka daga shi ko gashi da sahihul bukhari an gashi bai ma annabi kariya to na farko yau mun ce da sahihul bukhari zamu bada amsa a sahihul bukhari almujalladul awwal wato juz'i na ɗaya kenan hadisi na ɗari da sha hudu ya ce Ali ibn Abbas shi abinda abin da ake magana shine shi sayyidina Umar a cikin wannan hadisi shi ya fara cewa su wani tahin Allah ya ishe su
To kun ji? Yanzu masussuka yanzu muka kunna ka, duniya ta ganka, aka baka tambayoyi ɗari tsakanin ayoyin Alƙur'ani kai ta wahala kana bayanin cewa ayoyin nan ba su ci karo ba. Haka ne? Kai ta wahala kana bayani cewa ayoyin nan ba cin karo tsakaninsu, kai ta buga misalai, ka buga misali da aramma ka juya ka buga misali da mai daukan ka a bidiyo ka buga misali da, da, da gada ka buga misali da titi kana ta buga misalai dan dai a gane ba cin karo tsakanin ayoyin da aka baka to amma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma kawai sai dai ka ce hadisi mai lamba ta 100 da kaza da kaza kawai sai a ce mai komin bukhari sai a karanta a mangare hadisin baka yadda a bawa malamai dama su yi maka bayanin abin da baka gane ba hasbuna kitabun ɗin da Umar ya faɗa ba irin taka bace ta ɗan tatsi ne saboda ga hadisan Umar ibn al-Khattab nan da yawa cikin Bukhari da Muslim da haka ya yadda da sunna Umar ibn al-Khattab ya yadda cewa maganar da ta fito daga bakin manzon Allah hujja ce dalili ne kuma a bar adanawa ce a bar kiyayewa ce kuma tana da muhimmanci tana da tsada a kare ta a tsare ta a adana ta dukkanin musulmin duniya su gaje ta su ji ta a kunnuwansu daga nan har a tashi alkiyama a adana duk wata magana da manzon Allah ya faɗa dan ba ta kariya haka ne dan ba ta kariya da da kuma adana ta to haka da Umar ibn al-Khattab yace hasbuna kitabullah da Umar ibn al-Khattab yace littafin Allah ya ishe mu ta ahlus sunna ce ko ta yan tatsine ta ahlus sunna ce wacce take nufin wato komai ka ganmu muna yi a Qur'ani muka samu shi hadisan manzon Allah ma a Qur'ani muka samu su dan haka hasbuna kitabullah tawari ku ji
kuma Bukhari shi ya kawo wannan magana amma bari in karanto maka hadisin kaji cewa akai an ibn Abbas qal lamma ishtadda bin nabi sallallahu alaihi wa sallam wajhuhu qal iturahu alaihi wa sallam wajhuhu qal ايتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تدلوا بعده قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا جمع قرن gani inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahu alwaja'u umar yace musu a cikin wannan yanayin ciwo yayi galaba ga akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah yana jin jiki manzon Allah yana jin jiki ciwo yayi tsanani in dai manzon Allah ga shiga masallaci zai ce muru ababakrin falyusalli bin nasi kusa abubakar ya shiga ya ja ku sallah ka san ciwo yayi tsanani zaka galabahul waja'u ai rashin lafiya ta yi tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa har ma ya wakilta ya wakilta abubakar yayi limanci a masallaci to shine Umar ibn al-Khattab yace to haka ma bai kamata kuma a ce mu zauna gabansa mu nemo abin rubutu mu ce mana karatu ba duk ɗaliban da suka yi wannan ɗalibai ne masu hangen nesa masu hankali ba za a taɓa siffanta su da cewa suna ja in ja da malaminsu ba haka ne idan kuka zo karatu sai aka ce gani na fito a kuka ga an sa min abin ƙarin ruwa nan mece ce kanula ko aka samun abin ƙarin ruwa kuka gan shi a hannuna sai kuma na zo na zauna na ce jama'a a buɗe littafi idan kuka ce a'a a yi haƙuri malam sai sati mai zuwa yanzu wannan kun yi ja in ja da ni kenan na ce muku a ai karatun nan ba matsala kuka ce a a bari na faɗa kuka sake faɗa wannan sunan ku marasa hankali masu jayayya da malaminsu ko kuma wannan ya nuna kuna da hangen nesa da sanin ya kamata kuna da tarbiyya kuma to shine abin da ya faru
Wa'an ce lokacin da jinya ajali ta kama manzon Allah yana cikin halin rashin lafiya sai ce ku zo mani da wani littafi zan rubuta muku abin da bayan ni ba za ku bata ba. Sai shi sai na Umar ya ce ya ce tsananin ciwo ne kawai ya same shi. Ya ce wa inda na kitabun.
kaji to me kake nufi da kawai tsananin ciwo ne kawai ya same shi wato yana so ya faɗi irin maganar da Abdul Jabbar ya faɗa ta muzanta hadisin kuma sai ya kasa ya tsallake shi Abdul Jabbar cewa yayi wai hadisin ya ce wai manzon Allah yana sumbatu ne wai Umar ya ce ai manzon Allah sumbatu yake ku rabu da shi ka duba ka ga mutane zindiƙai marasa tsoron Allah yanda suke yakar hadisan manzon Allah da ƙarya da ƙarya da ƙage ƙarar ga hadisin nan manzon Allah shi yace a kawo abin rubutu manzon Allah shi yace a tashi a tafi shi yayi umarni a kawo abin rubutu umarni na neman shawara kamar yadda Qurtubi ya faɗa gashi cikin Fathul Bari Qurtubi yace umarni ne na neman shawara da kuma suka samu sabani suka faɗi ra'ayyuka guda biyu manzon Allah ya zaɓi ra'ayin su Umar din na cewa ba za a yi karatun ba a yi saboda ba shi da lafiya yace ku mu annito ku tashi ku tafi amma mutanen nan suka zo suka yi ta kokarin muzanta hadisin nan
Lahi hasbuna littafin Allah ya ishe mu. To abin na farko dai ka gane shiri ne ba yadda za a yi manzo Allah ya ce dama ku kawo ya rubuta muku wani abu. Kuma inda gaske ne annabi ya faɗa ba yadda za a yi Umar ya musa masa.
Kwarai kuwa.
Ba wani sahabi da annabi zai ce kaza kuma ci yanzu jama'a da Allah wannan musawa ce ko tarbiyya ce da sanin ya kamata na ɗalibai masu hankali da nutsuwa malaminsu su ga rashin lafiya ta yi masa tsanani ya ce zai yi musu karatu su ce malam a bari wannan tarbiyya ce da hankali da nutsuwar ɗaliban ko ba ita ba ce to amma kaga yanda wannan matsiyaci yake yi wa hadisan manzan Allah ku duba ku ga yanda wannan matsiyaci yake wa hadisan manzan Allah kuma gashi yanzu an riga an hankaɗo shi an ɗauke shi bidiyo an ɗauke shi da hotonsa da muryarsa ayoyin Qur'ani da aka bashi aka ce sun ci karo ya zauna yana ta buga misalai yana bayani dan a ce ba su ci karo ba hadisai kuma yana murɗa su yana canja musu ma'ana da ƙarfi da yaji yana tirsasa su yana dan yana danna su sai sun ba da mummunar ma'ana da zai ce sun ci karo da Qur'ani To kaga wanda ya ci gaba da sauraron wannan ai shine sakarai. Wanda ya ci gaba da sauraron wannan mara tsoron Allah gashi kararar manzon Allah ne ya ce a tashi a tafi za ku je a ce Umar ne ya musu ya hana.
kan sahabbai mutumin kirki wani ya ce a'a to a batta shi hadisin haka yake yadda kuka tsara shi to yanzu Umar shi ya fara cewa wa inda na kitabullahi hasbuna littafin Allah ya shi ya kai kace Littafin Allah ya ishe mu guda biyu ce, akwai taka ta ɗan tatsi ne in ka faɗe ta kana nufin baka yadda da sunna ba, baka yadda da hadisai ba sai ka ce littafin Allah ya ishe ka, kana nufin baka yadda da sunna ba. Akwai littafin Allah ya ishe mu ta ahlus sunna, wacce su kuma in suka faɗe ta suna nufin komai da suke yi sun samo shi ne daga Ƙur'ani, har hadisan manzon Allah sun samo dalilansu ne cikin Ƙur'ani. Tunaka Umar ya ce hasbuna kitabullah ta ahlus sunna ba taka ta dan tatsine ba saboda Umar yana da hadisai da yawa da ya rubuto daga manzon Allah to kaga yayi imani da sunna da yace hasbuna kitabullah yana nufin har hadisan ma a a cikin Qur'ani ya samu Allah ya masa umarni ya saurari manzon Allah a cikin Qur'ani ya ji umarnin Allah cewa ayi koyi da Annabi Muhammadu da motsinsa da zamansa da tashinsa da tafiyarsa Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yaye aure yaye bacci yaye zauna yaye mu'amala yaye tafiya yaye yaki yaye kaza yaye kaza duk rayuwarsa yaye bada aure yaye auro da aka yi masa haihuwa yaye yi duka Allah ya ce ku yi koyi da manzon Allah cikin wannan to manzon Allah a wannan duniyar tamu a wannan duniyar ya rayu manzon Allah a wannan duniyar ya rayu ko a wata duniya ce a wannan duniya ce lokacin da ya rayu akwai mutane tare da shi sun ga motsinsa sun ga yayi aure sun ga yayi saki sun ga yayi tafiya sun ga yayi yaƙi sun ga yayi kasuwanci sun ga yayi sa tufafi sun ga yayi mu'amala da iyalansa da ƴaƴansa sun ga yayi kaza yayi kaza yayi kaza duk sun gani akwai wanda suka rayuwa suka yi rayuwa tare da shi to idan suka gani sai suka faɗa sai aka adana wannan maganar aka rubuta ta aka ajiye dan a ci gaba da aiki da wannan ayar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana aka adana ta har a tashi alkiyama yanzu wannan an saba wa qur'ani ko an yi aiki da qur'ani an yi aiki da qur'ani turiyan tsina ban sanya zan muku ba ban sanya zan muku ba ku fahimci wannan in dai har yanzu ba ku gane ba in dai har yanzu kuka ce ba ku gane ba to ban sanya zan da ku ba Sabon addini ne.
kwarai da gaske sabon addini ka zo da shi To amma jama'a barin karanta maganar Qurtubi sai mu tafi abu na biyu maganar auren muta'a. Kanar Qurtubi Imam Al-Qurtubi yace i'tuni amrun da manzala yace ku kawo mun abun rubutu umarni ne wa kana haqqul ma'muri an yubadara lil imtisal yace kuma kamata yayi a ce tunda umarni ne nan take su tashi su aiwatar da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace lakin amma abin da ya faru zahara li Umar abin da ya bayyana ga Umar radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ma ta'ifatin tare da wasu mutane na sahabbai wanda suke wurin annahu laysa alal wujubi abin da suka fahimta wannan umarnin na manzon Allah da ya musu ba umarni ne na wajabci ba wa annahu min babil irshadi ila al aslahi abinda umarnin yake nufi umarni ne na neman shawara umarni ne na neman zaɓi ya nemi zaɓinsu ne ya nemi shawararsu haka suka fahimta kuma duk tsiyar kaɗan ta tsine baka wurin su ne maganar ta faɗa kunnensu furicin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai shiga kunnen kowa ba kunnensu ya shiga kuma idanunsu su kaɗai ne suka yi tozali da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa zai kai su fahimtar maganar manzon Allah suna kallonsa suna jinsa da haka da ya ce kaza sai suka fahimci cewa yana neman shawararsu ne ya gani wace shawara za su bayar ya ce fakarihu to sai su umar suka kyamaci an yi kallifuhu min zalika ma ya shukku alaihi sai suka ga akwai wahalarwa akwai wahalarwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a irin wannan yanayi su ce bari su kawo abin rubutu din saboda su suke kallon ya yake fama da rashin lafiya sai suka ga bai dace su je su dauko abin rubutu a wannan lokacin ba sai ya ce wa zahara li ta'ifatin ukhra sai ya bayyana ga wani bangare na sahabban da suke wurin annal aula abin da yafi an yuktaba shine a dauko abin rubutu din ayi karatun lima fihi min imtisali amrihi sai suke ganin abu wannan umarni da manzon Allah yayi wa ma yatadammanuhu min ziyadatil idahi saboda suna kwadayin za su samu ƙarin bayani ko da komai yana cikin ƙur'ani amma ai hadisai suna ƙarin bayani kuma suna sharhi wa dalla amruhu lahuma to da manzo Allah ya musu umarni duka da waɗanda suka ce a'a ayi la'akari da rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada a kawo abin rubutu a ce za a yi karatu da waɗanda kuma suka ce a kawo abin rubutu din ayi karatun a rubuta duka sai manzo Allah ya kalle su ya musu umarni bil qiyam yace ku tashi ku tafi daga wane ne yace ba za a yi rubutu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace ku tashi ku tafi ala anna amrahu al-awwal kana ala al-ikhtiyari da nan yayi umarni yace ku tashi ku tafi shikenan qumu anni ga umarni na biyu yana soke wancan umarni na farko ku tashi ku tafi qumu anni ku tashi ku bannan da ya musu wannan umarnin na biyu sai aka gane wancan umarnin na farko ashe shawararsu yake nema inji qurtubi yace wali hadha asha to abin nan kai ya kake da suna christopher masussuka ya kake da suna dan tatsi ne yanda ka tsaya kai ta buga misali da miliyan 1 da alaran manka da da gada da titi da waye da waye da flyover kai ta buga misali har muka gane cewa ayoyin basu ci karo ba Allah ya saka ma da alkhairi to me yasa ga malamai nan sun yi magana sama da shekara dubu sun mutu sun tafi ga maganar a rubuce su ma nan sun zo sun yi bayani sun yi sharhi cewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa cin karo da ayoyin alqur'ani me yasa kai baka so a bawa malamai dama kuma baka so a fito da magaganun su a karanta kawai ka sa wannan ba kauyen ya miƙo ma Bukhari ka ce ka mangara hadisi ka mangara hadisi ka mangara hadisi wani irin iskanci ne wannan masassaka lokaci yayi da zaka tuba ko zaka zarce ka ci gaba da wannan iskancin da kake yi shikenan to mu je
in akwai mazhab bai ba ka matsayi sai abu mu je na gaba
wurin da sahihul bukhari
ku kalla jama'a ku zo kalli wannan ku kalli bari in nuna muku shi ku kalle shi
da sahihul bukhari
kun gani kun ga yadda ya dauko sahihul bukhari ya nuna yace ga sahihul bukhari to yanzu masussuka idan arna ƴan uwanka kiristoci idan suka dauko littafin Allah Qur'ani su ma suka ce to jama'a ga Qur'ani suka daga suka nuna haka sai suka ce gashi Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun can kuma Allah ya ce wala yatasaaluna su ma sai su ce to a mangara ayar wannan abin da kake yi kace to ga sahihul bukhari to ga sahihul bukhari ina sharhin malaman musulunci ina ma'anar wannan hadisi wajen malaman musulunci ina littattafan da aka rubuta dan bayani kan ma'anonin waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai ka ɗauko gayan littafi na sahihul bukhari kawai ka ce a duba lamba ta kaza to ga maganar da tafi kowace magana tsarki maganar Allah tafi kowace magana gaskiya da Allah ya ce wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa ga maganar da tafi kowace magana maganar Allah ka tsaya sai ka buga misali da miliyan 1 da alaramma da waye computer sannan aka gane cewa ayoyin bacin karo to ina ga hadisan manzon Allah kaga wai kawai ya dauka wai ga sahihul bukhari wai kawai ga sayar bukari wai a haka kawai shi kenan
ka san ahalus sunna suna cewa ai shi'a sun yarda da auren mutu'a auren mutu'a shine aure mai adadi wanda in ka je wani wuri ba kunta kaga ba za ka iya zama ba mata ba to sai a nemi mata sai a ajanda sai a ɗaura aure gwargwadon irin kwanakin da za ka yi a can. In wata kaza za ka yi shi kenan sai a gama shi kenan sai ka dawo. Shi kenan sai ku rabu da ita. To ana cewa an suna sace da shi da amana da an fara magana su ce ai suna auren mutuwa. Ba ga ta malam rena su suka yi. Su ma ahlus sunna gaya nan a cikin littafin su sahihul Bukhari. Ibn Abbas har ya gama rayuwar shi ya rasu cewa aka ya yadda da auren mutu'a hadisi ne ga cikin sahih bukhari amma ku sani Allah kun ji ya ce a cikin sahihul bukhari abdullahi ibn abbas ya yadda da auren mutu'a dan haka su ma ahlus sunna akwai auren mutu'a a cikin littafin su sahihul bukhari to mu je bai sanya ma aure adadi ba shi auren mutu'a ba shi amma kuma gaya a cikin sahihul bukhari na fata an gane. Sahihul Bukhari al-mujalladu salis hadisi na dubu biyar da ɗari ɗaya da sha shida. Ya ce, An abi jamra qal sami ibnu Abbas ya ce, Na je ibnu Abbas yus'alu an mutu'atin nisa farakasa faƙala lahu maula lahu innama zalika fil hali shadid wa fi nisa ya qillatun aw na'u faqala Abbas na'am. Wato ibnu Abbas aka tambaye shi yaya magana auren mutu'a wai idan mutum ya je gari ya yi aure na gwargwadon zaman da ku tsaya ku ji fassarar da zai yi wa wannan larabcin da ya karanta ku tsaya ku ji fassarar da zai yi wa larabcin da ya karanta ai shi yasa nace fadan ƙarshe ai fadan ƙarshe ya tabbata masussuka fadan ƙarshe muke yi ku tsaya ku ga rashin tsoron Allah da ƙarya da yake yi da canja ma'anar hadisin kwata-kwata ba kwata-kwata abin da ya karanta ba shi ya fassara ba bar ku ji zai dawo kila wata ɗaya zai ko wata biyu ko wata uku ce idan yana cikin halin bukata babu laifi in akwai halin matsi na yi to alga ta malam ni ina so wannan aure a raba min shi da karuwanci kun ji kun ji fa ya fassara wannan hadisin bari ku da barin da da shi ku ji yadda ya karanta na'am wato ibnu abbas aka tambaye shi shin yaya magana a- hadisi na dubu biyar da ɗari ɗaya da sha jama'a dala ku mai da hankali ku saurare shi ya karanta larabcin hadisin sannan ku saurara ku ji amsar yanda zai fassara la hadisin da Hausa dala ku ku mai da hankali shida yace an abi jamra qal sami'tu ibn abbas yace naji ibn abbas yus'alu an mut'atin nisa farakhasa fa qala lahu mawla lahu inma zalika fil hali shadid wa fil nisa'i qillatun aw na'uhu fa qala ibn abbas na'am wato ibn abbas aka tambaye shi shin yaya magana auren mutu'a wai idan mutum ya je gari ya yi aure na gwargwadon zaman da zai a wannan wuri sannan ya rabu da ita ya dawo kila wata ɗaya zai yi ko wata biyu ko wata uku ya ce eh, idan yana cikin halin bukata babu laifi in akwai halin matsi na yi
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to karasa mu ji
to an gata malam ni ina so wannan aure a raba min shi da karuwanci magana ne kun ji wai ya gama fassara hadisin wai ya gama fassara hadisin gafa hadisin a gabana an abi jamrata daga abi jamra qala yace sami'tu ibn- sami'tu ibn abbas su'ila an mut'atin nisa naji abdullahi ibn abbas an tambaye shi gaba da auren mut'a farakhasa sai ya bada fatawa yace ya halatta fa qala lahu maulan lahu sai wani yantaccen bawa na abdullahi ibn abbas yace masa inna ma zalika fil hali shadidati wa fin nisa'i qilla aw nahwa sai wani yantaccen bawan Abdullahi ibn Abbas yayi masa inkari a wata ruwayar Ikrima ne sai yayi masa inkari yawa inkari yau Abdullahi ibn Abbas inkari malamin safa sai ya ce masa a akar makalla wannan fatawar da ka bayar ba daidai bane inna ma zalika fil hali shadida an taba halatta mut'a a cikin addinin musulunci a wani lokaci da ake cikin wani hali na tsanani wa fin nisa'i qilla lokacin da babu mata aw nahwahu ko wata magana makamancin raka almuhim shi maula ibnu abbas ikrima sai yayi wa malamin sa inkari to yaya malamin ya karɓi maganar Ib- ikrima ya dawo daga waccan fatawa da ya bayar ta bada halacci faqala ibnu abbas na'am sai ibnu abbas ya ce na'am sai ya karɓi maganar ya ce ya yadda ka ji fa abdullahi ibn abbas ne ya ba da fatawa bisa ga kuskure ɗalibinsa ya gyara masa kuma nan take ya karɓa kuma hadisin da ya biyo bayan wannan shine hadisin salama ibn al-akwa قال كنا في جيش أتانا رسول الله فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إنه فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا سيكاو حديث علي بن أبي طالب سيكاو حديث علي بن أبي طالب شوى يقول شكما حديث علي بن أبي طالب ينا قبون وانشان حديث نجمرة ليزور عبد الله بن عباس سيكي أن عليا للي علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله يكارى مسيدا قال ياتي لابن عباس ياتي عبد الله بن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر علي بن أبي طالب يا سامي labarin cewa ɗan uwansa Abdullahi ibn Abbas yana ba wa mutane fatawar halaccin auren mutu'a sai Aliyu ya ce masa a'a ba haka bane ya ibn Abbas ya kai Abdullahi ibn Abbas fatawar da kake ba wa mutane ba daidai bane innan nabiya lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naha anil mut'a manzon Allah ya haramta auren mut'a wa al-humil humuril ahliya manzon Allah ya haramta naman jakin gida zamana khaybar lokacin da aka yi yakin khaybar zaka maganganun malamai kawai sabanin yaushe ne aka halatta yaushe ne aka haramta shine abin da suka yi ta tattaunawa shine abin da kawai malamai suka yi ta tattaunawa أن عليا قال ابن عباس ابن حجر يشي سيأتي بيان تحديثه له بهذا الحديث في ترك الحيل بلفظه بلفظ أن عليا قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا شيء علي بن أبي طالب أكي أكباش لباري أكي شيء ابن عباس ينا باد فتور حلتشين ين أورا متعة أكي قيا وعلي بن أبي طالب وفي رواية الثوري ويحيى بن سعيد كلاهما عن مالك عند الدار قطني anna aliyan sami abna abbasin a ita wannan ruwayar ma cewa akai aliyun ne ya ji da kunnensa ya ji abdullahi bin abbas yana ba da fatawar halaccin auren mutu'a wa huwa yufti yana ba wa mutane fatawa fi mut'atin nisa'i yana halatta yin auren mutu'a shine a yi aure amma ya zama yana da lokaci shine fa mutu'a ɗin abinda fa 'yan shi'a suke yi fa ba fa shine auren mutu'a ba eh tashi ka ɗauko mun waɗancan ɗirka-ɗirkan littattafan ku je ku ɗauko su guda biyun nan korayen nan littattafan shi'a ɗin nan za ku ga su sun fi kowanne girma ɗauko su ku gani shi asali auren mutu'a a musulunci ana yin sa da dukkanin sharɗa ana yin auren mutu'a da dukkanin sharɗan aure da kuka sani da waliyi da sadaki da shaidu da komai ake haɗawa a yi auren mutu'a bambancin kawai abin da wannan cire shi ɗan gogoge su sauke su ƙasa ka goge bambancin kawai shi ne ana yi masa lokaci bambancinsa da sau da yadda kuka san aure shi ne ana yi masa lokacin da zai ƙare sai a ce to za a ɗaura auren wane da wance a kawo sadaki a kawo alewa da goro ina ba da muna fahimta sai ce za a daura auren wance da wance amma na shekara biyu ko a ce kwana talatin ko kwana kaza ko sati biyu amma za a kawo ubanta ko kanin ubanta ya bada auren a kawo sadaki a kawo shaidu a yi siga zawajtuka ha ya ce qabiltu duk za a yi komai da komai ina ba da muna fahimta menene kawai ba za a yi ba kawai abin da za a ƙara shine sai a yi masa lokaci a faɗi lokacin da auren zai ƙare shi ne auren mutu'a ƙungansu nan littattafan shi'a ne bari nuna muku cewa su auren mutu'a a wajensu auren mutu'a a wajensu ba bayan da ne muku bayani ɗin nan ba ne su yarinya kawai za ka haɗu da ita a titi shi kenan sai ku yi magana sai ka sa ta a mota sai ka yi gaba da ita to shi kenan sai ka biya ta ya ce to kwana uku za mu yi kwana hudu kwana biyar aiki nake zuwa abinda yake kawo ni wannan garin aiki ne yake kawo ni da haka sai mu yi aure ni da ke sai ka bata sadaki ta baka akawun ta bada ofe ka tura mata sadakinta shikenan sai ka sata a mota ka tafi da yar mutane sai ka ce wai kun yi auren muta'a to wannan iskancin shine yan shi'a suke yi suke cewa wai auren muta'a ne ƙarya ne ko muta'ar da aka taɓa halattawa a musulunci daidai take da kowane aure da kuka sani iya bambancin shine wannan sa lokaci inda cewa auren zai kare kun gane ab bari ku gani ikon Allah shafi na ɗari bakwai da tamanin da uku shafi na ɗari bakwai da tamanin da uku bari ku gani ɗari bakwai da tamanin da uku ga ruwayoyin halaccin tab Allah ya rufa asiri yace fakana fi ma rawali ibnu jurayj qala li fiha qala li qala laysa fiha waqtun wala adadun inma hiya bimanzilati al-ima yatazawwaju minhunna kam sha'a wa sahibul arba arba'i niswatin yatazawwaju minhunna ma sha'a bighairi waliyin wala shuhudin kun ji iskancin ko kun ji iskancin gashi don shafi na 783 alkafi alkafi na na abin nan yaqub al-kulaini yaqub al-kulaini ga alkafi na yaqub al-kulaini kun ji wai wai bi ghairi waliyin wai ba waliyi kawai a titi to me bambancin wannan da da cilin kenan kaga ai cilin ne da iskanci ko ba haka ba babu waliyi shikenan a jami'a sai ka ɗauki ‘yar mutane bi gairi waliyin wala shuhudin, to Allah tsine muku ‘yan shi'a, wai bi gairi shuhudin wala waliyin ba shaida ba waliyi, kawai ka nemi inda za ka kaita. Ka gane masussuka, to wannan su ne ‘yan shi'a, wannan su ne ‘yan shi'a, wannan su ne ‘yan shi'a, wai auren ba waliyi ba abin nan. ba shaidu ba waliyi to shi kuma auren mutu'a asali a musulunci duk abin da ka sani na aure akwai shi ubanta shi zai baka aurenta ina ba da muna fahimta ubanka shi zai baka ubanta ya baka aurenta ko kanin ubanta waliyi waliyinta muharraminta yazo ya bada aurenta a bada sadaki a kawo shaidu in an siyo dabino ko alewa da goro a zo a raba mutane su shaida a tashi a gaggaisa a tafi sai dai kawai za a ce an sa lokaci auren zai kare lokaci kaza to sai musulunci ya haramta wannan aure aka dena za ka yi aure da waliyi da shaidu da komai ba za ka ce wai auren zai kare zuwa lokaci kaza ba amma ga shi ‘yan shi'a sun ce bai gairi waliyin wala shahud sun ce bai gairi waliyin wala shahud haka kawai za ka ɗauki ‘yar mutane ka tafi da ita shi kenan ba waliyi ba shaidu wai kuma aure ne To shi yasa wannan kafirci ne da kai dan iska ne ma kawai ka yadda cewa iskanci ne to da sauki. Amma in ka ce aure ne kana kokarin ka halatta haram kenan. Amma in kai haram ka san haram ne to wannan daban. Wannan daban. To haka wanda yayi zina ya san zina haramun ne daban yake da wanda yayi zina kuma yake kokarin ya sama mata gurbi a addini ya ce ma halal yake yi. ina ba da muna fahimta ‘yan uwa. To da haka wannan shi ne abin da ya shafi auren mutu'a, Ibn Hajar da ya zo nan yake cewa wa ƙadik talafas salafu fi nikahil mutu'a, alhafiz Ibn Hajar ya ce, magabata sun yi saɓani game da auren mutu'a, ƙala Ibnul Munzir, Ibnul Munzir ya ce, ja'a anil awa'il rukhsatu fiha, wasu sun ba da da farko an ba da halacci, an ba da fatawar halacci, wala a'lamu al-yawma ahadan yujizuha illa ba'd ar-rafida yace yau din nan ban san wani malami a musulunci da yake bada fatawar auren mut'a ba illa ba'd ar-rafida sai wasu yan shi'a wala ma'ana li qawlin yukhalifu kitaballahi wa sunnata rasuli haka duk maganar da ta saba wa littafin Allah da sunnar manzon Allah ba ta da ma'ana sai yace wa amma ibn abbasin amma kaga abdullahi ibn abbasin faruya anhu an rawaito daga wajensa annahu abahaha cewa ya halatta auren mutu'a wa ruya anhu kuma an rawaito annahu raja'a an zalika an rawaito ya sauka daga kan wannan ina fata muna fahimta shikenan me abu na uku ku biyo ni abu na uku abu na uku shine ‘yan tijjaniya, ‘yan tijjaniya ba ku ce ba ku amsa ba, ya ina kiranku kuna jina. ‘yan tijjaniya, na ga wasu daga cikin masu hankali cikin tafiyar tijjaniya sun fara gano cewa lallai fa masussuka fa daga cikinsu fa yake ɗiban mabiya. galibi fa mutanen nan da suke supporting din masussuka fa a wannan harka ta social media galibi fa yan tijaniya ne wanda da suke posting din prof kame suke posting din tsohon da ya cika da da diwani suke posting din wancan na Maiduguri da kaza da kaza to amma yanzu duk sun watsar yanzu sun koma posting din masussuka duk an musu ritaya daga tijaniya sun koma abin nan masussuka to sai wasu masu hankali suka fara ganewa ba wai cikakken hankali ba ku gane sun gano dai ana cutar su ne kawai amma dan tijaniya yaushe zai yi hankali inda yana cikin tijaniyar eh inda yana ciki a yana yanzu bai yi hankali ba amma dai sun fara ganowa cewa gaskiya masu suka yana cutar su musamman alhaji gara alhaji gara Allah ya saka masa da alkhairi yana ta kokari cewa ya ga ya tare kada yan tijaniya su koma abin nan yan tatsi ne to haka ma akwai wani yaro a Maiduguri shi ma ya dage to inda matsalar take akwai wani dan iska bari in fara danna dan iska wai shi wai tunda masu sukan ya kira shi ya masa ta'aziyar uwarsa da ta mutu wai shi yasa wai wai shi ba zai soki masussuka ba bari ku ji wai masussuka ba ya awa ɗaya ba da mutuwar uwarsa masussuka ya masa ta'aziyya
tun da mahaifiyata ta rasu ba na mancewa ba na mancewa ko minti talatin ba a yi ba ko minti talatin ba a yi ba wannan yana gaya maka a janibin mu'amala na rayuwa ne ba a abin da din da ya shafi tun da addini ba ruwansa da hadifa abin da kake so ba lalle ya zama da shi addini yake so ba yana gaya maka a hadifance mu'amala ta rayuwa sai ga masussuka ba a yi minti talatin ba ya kira ni yana min ta'aziyya da rasuwar mahaifiyata kuma kake so in yi comparing ɗinsa da waɗanda suke ɗaukan hoton da suna tafiya suna tsine mata albarka.
to kaga kai matsalarka ta uwarka kake yi kawai kai maganar waye zagi uwarka waye kuma yi mata aziya to amma da kana da hankali da tariƙar tijjaniya da kake adda- addini da ita tafi uwarka tafi uwar taka tafi uwar taka muhimmanci a wajen kai addini yafi uwarka dan masussuka a minti 30 yayi mata aziyar uwarka shine yanzu zaka zauna yana rusa tijjaniya yana kwasar abin nan kwastomomi daga tijjaniya suna ritaya su koma tatsi ne saboda a minti talatin ba a minti talatin da mutuwar uwarka bai mata aziya kaga jaki to bari ku ga masu ɗan hankalin da suka gane gaskiya ana cutar su bari ku ga Tab, bari ku gani bari in fara sa alhaji gara
Ba ya zo ya baje cimbinsa. Ana da capacity ba ya zo ya baje cimbinsa. Ya ce wai Imam Buhari makaryaci ne. Kuma wai a saurara masa, wai a daga masa, shi waye ubansa. To yanzu ga tambaya. Ya babu amsa, ina wayannan watanni goma sha ɗayan. sannan kuma Allah ya ce min haƙar ba'atul hurum a ciki akwai guda hudu masu alfarma wani watanni ne masu alfarman ta da korobi hali malam kai wasa ba wanne yare ne ne wannan malam kanuri ne me fasara sa zagi yayi a kamawawa to to gashi an fassara mana abin da ya fada shi alhaji gara ransa ya baci ma yace wawa ya fada da kanuri to gashi an fassara mana to da haka ah, alhaji gara ya bude wuta sosai Allah ya saka wa da alhaji gara da alkhairi saboda kokarin da yake yi na tsamo ‘yan uwansa ‘yan tijjaniya kada su shiga tatsini su tsaya iya tijjaniya ma zo mu kuma mu sayan da za mu yi da su mu sulhunta ko ba haka ba ma zo abin nan dama akwai wata odan littattafai ma nan da aka yi na tijjaniya ɗin to ya gara ya tare mana su a tijjaniyar mu same su a tijjaniya sama da tatsini ko da sauki mu same su a tijjaniya a nan mu tafke su wanda zai tuba ya tuba wanda zai fita ya fita ya fi alkhairi sama da ya bari a buɗe kofa masu suka ya kwashe su ko ba haka ba to bari ku ji wani shi ma
ايش اسمك؟
صالح
mamaki da nake daga cikin wasu daga cikin masoya yan uwanmu sai ga mutum yana ta fushi yana ta raddi ka bar ma wahabiyan ka dawo kana raddi akan yan uwanka sun ce suna tare da masassaka akan ba su yadda a cutar da shi ba har yanzu ba mu yadda a cutar da shi ba ba mu tare a fahimta ba ba mu yadda a cutar da shi ba sai ka yi ta fushi kai kuma ba mu yi fushi kana tare da wahabiyawa ba kana tallafa musu kana taimakon su kuna aiki kan kanka ba mu yi fushi da kai ba mun bar da a fahimtar ka to kai ne sa za ka yi ta fushi kana raddi a kanmu
waɗanda iska waɗanda iska jakin wai yana ɗan yin abin cikin dariya haka yana nuna bai damu ba yana da yana cikin damuwa ne yan tijaniya su alhaji gara sun tsaya sun dage sun ce lallai ba su yadda ba lallai sai an ci uban masussuka an baje shi an yi wa yan tijaniya bayani su daina zama yan tatsini to shi kuma wannan jakin saboda da ke ɗan tijaniya ne wannan shi original original ɗan tijaniya ne makiyin Allah makiyin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi dadi yake ji a bar masussuka yana rusa hadisan manzan Allah yana zagin Bukhari da Muslim shi wannan tunda ba uwarsa aka zaga ba wai ba matsala eh tunda an yi wa masa taziyar uwarsa a zagi Bukhari da Muslim su ba iyayensa bane su kuma waɗannan sai suka gane ana ta kwashe yan tijaniya ana shigar da su tasiri za su zo su waiwaya tijaniyar a rasa ba kowa a zo wazifar ma a shimfiɗa ƙyallon ko wanda zai zo da ƙyallon ma ya zama ɗan tasini ina fata muna ƙyallon ma ya zama ɗan tasini to da suka gane akwai matsala to shine su suka tashi haikan ina fata muna fahimta bari ku ji wani mutum a tijaniyar shi ma Allah ya dafa mana Allah ya sa mu dace haka ne wannan naziya ce muke yi zuwa ga yan uwa su fahimta musamman shi Mala Abdul Wahabi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa masoya annabi Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, masoya ɗan, masoya iyalansa da sahabbansa.
to dala ku saurari mutumin nan
To, da fatan kun saurari abin da zakin faida ya faɗa. To, zakin faida magana ka tsakani da Allah tana da buƙatar gyara. Kuma tarayyanmu da kai a fahimta ɗaya ba zai hana mu haska wa ‘yan uwanmu haɗarin da yake cikin maganarka ba.
to
duk da dai na ga ka dau abin kai ma kamar wasa dan kana yi kana dariya to amma mu a fagen addini babu dariya a tare da mu wallahi dole ne mu fede biri har wutsiya dan ya zamo uzuran aw nusra wannan magana da zakin faida yake gaba ɗaya na san bata wuce kan malam Alhaji Ali da ke Adamawa ba da kuma ɗan uwansa Malam Junaidu da ke Bauchi. To tsakani da Allah zakin faida a wannan maganar sun fi ka gaskiya, kuma duk cikinsu da mu nan babu wanda wai ya haɗa kai da wasu don a cutar da masussuka a'a. In cutarwa ce ma mu masussuka ike cutarwa domin ko ba komai ya shiga cikin ‘yan uwanmu ‘yan tijjaniya kura da fatar akuya yana farautar ‘yan uwanmu ‘yan tijjaniya yanzu ba a san adadin ‘yan tijjaniyan da masu suka ya mai da su ‘yan tasila ba Allah ne kawai ya san adadinsu.
ka gani wallahi mutumin nan yayi gaskiya yace ba a san adadin iyakacin yan tijjaniyan da suka yi ritaya suka koma yan tatsini yace Allah kadai ya san adadin su da haka menene wai cewa wai za a hada kai wai a cutar da masu sai yace me ya cutarwa yace mu ake cutarwa shi wancan da uwarsa tafi masa hadisan manzon Allah tafi wa abin nan tunda ba a zagi uwarsa ba a zagi Bukhari da Muslim shi ai ce musu yake yi wai wai ba mu yadda a cutar da masussuka ba ya dauki kalmar ne daga bakin wancan prof kama kaman kun san prof kama kaman shi ya fara fadin ta ya ba su ita sai suka dauka suke amfani da ita wai mu ba mu yadda a cutar da shi ba me suke nufi wai su bashi katanga a bashi kariya ya ci gaba da yakar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda dama su ma suna da matsala da hadisan dan dan tijaniya ya ki hadisai ina abin nan aikan a haifi dan tatsine mu dan tijaniya muka sani yana faɗa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne to da haka wancan prof maka shi ya fara faɗin maganar a matsayin shi ba wai mu ba za a haɗa kai da mu a cutar da shi ba me maganar cutarwa mu kare hadisan manzan Allah mu ce gaskiya ne manzan Allah ya faɗa manzan Allah yana da karantarwa mu ce Bukhari da Muslim gaskiya ne abin da ke cikin su maganar manzan Allah ce wannan shine cutar da shi wannan shine wai an hada kai da mu an cutar da masu suka shi ne ɗan tijjani yake ba shi amsa shi wannan ɗan tijjaniyan mai ɗan sauran hankalin nan ya ce to ai mu ake cutarwa mu da ya kwashe ‘yan tijjaniya ba mu san miliyan nawa tijjani ya ɗauka ya shigar da su abin nan ba tatsi ne?
To kuma dan me za a ce mu ‘yan ɗariƙar Tijjaniya ba za mu zo mu wayar da kan ‘yan uwanmu ‘yan Tijjaniya ba sai a ce neman haɗa kai da mu ne don a cutar da musu suka me ka cutar da shi. Ai in cutarwa ne mu ike cutarwa don kullum bai da aiki illa zagin malamanmu Imamul Bukhari da Imamu Muslim.
To, kaji ɗan Tijjaniya mai shubuha, shi wannan musulmi ne, shi wannan wayo aka yi mai aka shigar da shi Tijjaniya, amma hankali za su gane, duka za su fito. Eh, tunda har yake cewa Bukhari da Muslim malamansu ne, bai yadda a zage su ba, ko da an masa ta'aziyar uwarsa shi wannan bai yadda a taɓa Bukhari da Muslim ba. Ba za ka ba shi cin hancin ta'aziyar uwarsa ya baka addininsa ka zaga ba. shi wancan tunda aka bar shin hanci an yi ta'ziyar uwarsa shikenan to wannan mutumin ya tsaya ya ce shi bai yadda ba bukhari da muslim har ma naji wani ya ce to ai bukhari da muslim ai ba wahabiyawa bane in zai in dai zai yi fada da wahabiyawa to ya je ya nemo littattafan ibnu taymiya ya zazzaga ya daina mana zagar mana bukhari da muslim kaga yan tijaniya sun farga wasu wasu daga cikin yan tijaniya duk dakikancin alhaji gara yana cikin waɗanda suka gane alhaji gara fa mai nauyin fahimta yadda kuka san shi Alhaji Gara din amma yana cikin wanda suka fara ganewa cewa lallai masussuka yana musu illa yana ta ɗiban yan tijjaniya yana mai da su yan tatsini to da haka suka ga wajibi ne fa su yi magana ba Magana su yau ice zai mangari Buhari gobe ice zai mangari Muslim kaga in ka ɗauko shi ka ajiye a fefe na adalci za ga ba da ba da izala yake faɗa ba to a mu ne muke faɗa da izala faɗa da gaskiya to shi mu To, mu ma mun fi so mu ci gaba da faɗan tare da ku faɗa na gaskiya. Yawwa, ku tare ‘yan tijaniyan nan naku da suke ta haurawa suna ritaya, ku tare su, mu yanzu mun yi faɗan ƙarshe ma da shi ɗan tatsina gaba ɗaya, mun kashe muku gindin abin nan matsalar gaba ɗaya, mun kashe muku matsalar daga can gindinta. Yanzu ‘yan tijaniyan ko sun haura ma an gama tatsinan mun tashe ta daga aiki. Mun harba ba abin nan ba ma ba mai mun tashi tatsinan duka, kowa ya ga yadda muka rusa ta taro su. mun baje ta sosai yadda ya kamata da haka ku dai ci gaba da tare naku mutanen sai shi kenan mu dawo sai mu ci gaba da wannan faɗar da kuke da mu na gaskiya ɗin nan sai mu ci gaba
ike rusawa ike cin dunduniyar mu ike sassake ƙaurukan mu To.
yake so ya baro mu daga tushen mu a lokacin da mu kuma muke ƙara jansa a jika to
don haka zakin faida gaskiya wannan fikira ta ka ba kira ba fikira ba ce daidai kuma ba za mu kyale ta ba kuma ka sani mu ɗan izala ba su suka sami kiwa masu suka raddi ba kare kanmu muke daga masu suka tun kan a san za a haifi izala iyayenmu da kakanninmu suke na bahar da mutane akan tasini
yawwa to kaji magana kuma yanzu muka kaji magana ta gaskiya dan tijaniya yace shi fa shi yake fada da ahlus sunna wanda yake kira ƴan izala da haka a tun kafin a haifi dan tatsi ne yake fada da tun kafin a haifi abin nan ƴan tatsi ne a, tun kafin a haifi izala yake fada da da dan ƴan tatsi dan haka shi yanzu bai dalilin da zai sa a ce a rabu da masussuka ya ci gaba da zagin bukhari da muslim ba to ƴan tijaniya ku duba ku gani wannan magana ta sa je su akan wannan aiki kuma shi Sheikh Junaidu da kake nufi yana tare da yan izala dan na san da wuce shi kake nufi ba ai fantama kake nufi harkar addini ce ta kasa fantami harkar tsari ne na siyasa da gwamnati kai ma kuma ba za ka rasa yan izalan da kake dasawa da su a irin wannan bangaren ba amma a To, mu dai yanzu mun isar da saƙonka zuwa ga ‘yan uwanka ‘yan Tijjaniya da kake faɗakar da su, cewa su dawo dai su su ci gaba da faɗa da izala ɗin da suke cewa. Da haka su zo su ci gaba da faɗa da izala, su ci gaba da faɗa da tauhidi ɗin yadda suka saba, amma abin nan kada su ce wai masu suka zai shigar musu faɗa. kada su ce su sun yi ritaya ma sun koma bayan masassaka sun yadda cewa ba za su iya ba to me yake me ma'anar wannan ma'ana kun yadda ku kun kasa faɗa da mu yanzu za ku shiga bayan masassaka shi ya faɗa da mu to mun tashi masassaka gaba ɗaya yanzu mun yi bombin ɗinsa da rocket ɗin da ko abin nan aka tambaya ya san cewa lallai masussuka ya tashi duk daƙiƙancin ƙauyawan da ya tara sai da suka gane cewa lallai maganar nan da akwai matsala ga sautuka nan a wayata da yawa babu lokaci da na danna su da haka nan za mu dasa aya bangare na Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya shiryar da mu a yan mintuna goma da suka rage ina ga su ne za mu ba da damar kiraye-kiraye whatsapp call only za ku iya kiran mu ta whatsapp kawai Allah ta'ala ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum
Wa alaikum salam, mana nufa an wuri lafiya.
barka dai da wa muke magana
Kana magana da Yusuf Haruna daga Katsina.
malam yusuf daga katsina muna maraba bismillah
Allah baffa muna addin Allah saka da alkhairi da wannan namijin kokari da kake akan yakar dukan miyagun akidu.
amin amin Allah ya amsa na gode
To malam dan tsokacin da zan yi eh duk wannan kokari da kake akan miyagun akidu na wasu su da ma wasan su eh kokari ne wanda kana yi idan yana da illa ga ahlus sunna ba sai dan me kawayawa da gidadawa da ake battawa.
kwarai da gaske
Ko tausayi ne da ake musu duk da su ba su
shi amin Eh, eh, eh, ina jinka. Kace me? Salamu alaikum, malam me kace?
na ce
Wata nan ma. Ma- Malam kana da ɗan matsalar network. Wala, malam ka- kana da ɗan matsalar network ba ma jinka. Malam Abubakar daga Katsina mu yana ta fama da matsalar network muna ta ƙoƙarin. Mu daga kiransa abin ya gagara. Salamu alaikum, Mal- Malam Abubakar daga Hadeja kana da matsalar network mun daga kiranka yaƙi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To akwai akwai matsalar network jama'a ayi hakuri nan zamu dasa aya.